الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi 25 ga watan ramadan hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da shida, daidai da sha biyu ga watan julai shekara ta da sha biyar. a ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke cikin tafsirin ma'alimu tanzil na al'imamul bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin sortu taha inda in ba manta ba allah maɗaukin sarki yana bayyana mana tafiyan da annabin musa ya yi da shi da iyalan shi a lokacin da Allah ya kira shi a daidai dutsen tor lokacin da Allah maɗaukin sarki ya bayyana ma annabi Musa cewa yana zance ne da ubangijin talikai baki ɗaya saboda haka ya kwaɓe 'yan takalman shi saboda yana wani kwari ne na tsuwa kuma waje ne wanda yake da tsarki Allah maɗaukin sarki ya tabbatar ma annabi Musa da cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'abuduni ka sani babu abun bautawa a bisa cancanta sini in ji Allah saboda haka in ka tashi za ka yi bauta to ni kaɗai za ka bauta ma ba wani na ba haka duk mutumin da yake son ya tsira duniyan shi da lahira to zai rungumi bauta ma Allah madaukin sarki ne ba tare da shirka ba ba tare da bid'a ba babu son zuciya a cikin wannan ibada in mutum ya kiyaye ibada a wannan tsari to shine zai rabauta duniya da lahira Allah ka sa muna daga cikin masu rabo sannan Allah ya ce wa aqimis salata lidhikri sannan ka tsaye da sallah saboda ambatona kamar yadda na bayyana ma 'yan uwa maza a wajen tafsiri da cewa za mu tattauna akan al'amarin sallah za mu bayani dalla-dalla dangane da gaɓoɓin sallah saboda sallah tana da ɓangarori biyu akwai ɓangare na aƙida kasantuwanta ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar to sannan kuma ɗaya ɓangaren shine ɓangaren fikihu ko ɓangaren furu'a wanda wannan da izinin allah za mu jinkirta magana kan shi sai idan mun je can cikin karatun da muke na bulogul maram min adillatul ahkam na alhafiz ibn hajar al'askalani da kuma karatun littafin sunan darimi na alhafiz darimi abu muhammad allah maɗaukin sarki masu kayya da alkhairi to a nan ne gaban da ya kamata a tsaya a yi dabdala a yi cikakku kuma gamsassun bayanai dangane da abin da ya shafi sallah allah maɗaukin sarki shiryar dum sai dai kafin mu ƙetare wannan gaba kuma mu je wancan wajen da za mu yi waɗancan bayanai ku ƙoƙari ku samu kasar ɗin da mala albani ya yi dangane da sifatu sala inda ya bayyana sallah aikace a masallacin wuri na nnpc housing complex in kuka samu wannan zai fayyace muku yadda za ku yi sallah aikace kuna ganinta domin ya yi tarhisin sifatu salatin nabi ne min takbir ila taslimi ka annaka taraha wannan zai amfanar da ku kuma zai amfanar da duk wani wanda kuke tare da shi ya karanta wannan littafi na sifatu salatin nabi a kasar 88 to haka in kina da lokaci ya ma kamata kirkiri lokacin ki je ki saurari wannan akwai ilimi mai dimbin yawa wanda zaki amfana da shi wanda tunda kika zo duniya baki taba jin ilimi kaman wannan ba Allah madaukin sarki ya sa a mizan na hasanat din shi to bayan da muka ji waɗannan awoyi gaba ɗaya da kuma bayanin da malam bagawi yi mana dangane da fassararsu za mu tashi aya ta sha biyar a inda allah madaukakin sarki yake cewa na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى to allah madaukakin sarki ce inna sa'ata atiyatu lalle ita kiyama tana nan tafi ko shakka ko tantama da tambaba ma babu akadu ukhfiha allah madaukakin sarki ce yayi nufin ya ɓoye ta ba wanda zai santa har sai ta faru kwatsam sai bayi sai su ji ya kiyaman take kila mala ya ce ma'anahu mala ya ce ma'anahu inna sa'ata atiyatun ukhfiha Allah madaukin sarki ce kiyama tana tafe duk da cewa Allah madaukin sarki ya saka ya al'amarinta mala ya ce wa aksarul mufassirin mafi yawancin malaman tafsiri suka ce ma'anahu akadu ukhfiha hiya min nafsi Allah madaukin sarki nufin zai boye kiyaman da yanayinta a cikin ran shi wa zakara zalika ala adatul arab Allah madaukin sarki ya ambaci cewa akadu ukhfiha ne a bisa al'adar larabawa saboda alkur'ani ya sauka ne da lahajansu saboda ka in za a yi magana su gane to dole ne a ɗauki lahajansu a yi magana da su domin su larabawa iza balagu fi kitimani shai'i in sun kai matuka wajen ɓoye abu ba su san a sani ya ƙolo na za ki ji suna cewa ka tamtu sirraka min nafsi ai a faitahu ghayatul ihfa idan ke gaya ma mutum sirri ya rike wannan sirri a ran shi ya ɓoye matukan ɓoyewa yadda babu wani wanda zai iya sani ko ya ji wannan abin ko to sai balarabe ce akhfaituhu na ɓoye maka shi ghayatul ikhfa matukan ɓoyewa aikatamtu sirraka min nafsi na ɓoye sirrinka a cikin raina kun gano wannan da kyau ko idan aka ce an zo an kankasa maki zance an ce amanatullahi ko to wai ana ce maki duk duniya ne ba a son kowa ya sani kun gani in kika yadda wata ko wani ya sani ko da kawar amanatullahi ki ne to kin ci amana su ake ki ɓoye ba wanda zai ji da wannan maganan zaki tafi lahira Allah ya sa mu dace wallahu ta'ala la yakhfa alaihi shay'un ai Allah madaukin sarki ba wani abin da yake boyuwa gare shi dan kar a ce kiyaman shi kanshi wai bai san ta bane akadu ai uridu ma'anan akadu ukhfiha Allah madaukin sarki yayi nufin ya boye al'amarin tashin alkiyama ta yanda babu wani wanda zai san yaushe yaya a wani sa'i ne Allah madaukin sarki zai tada kiyama wa ma'anar aya malam bagawu ya ce hakikanin ma'anan wannan aya kuwa inna sa'ata atiyatun cewa kiyama tana nan tafi uridu akhfaituha Allah madaukin sarki ce uridu akhfiha nayi nufin in boye ta ta yanda babu wani wanda ya isa ya santa wal ma'ana fi ikhfa'iha at-tahwil wat-takhawif abin da ya sa Allah maɗaukin sarki yake son ya ɓoye al'amarin ƙiyama shi ne saboda ya tsoratar da bayi ya firgita su li'annahum izalam ya alamu mata ta koma sa'a saboda duk sanda bayi ba su san sanda ƙiyama za ta tsaya ba kanu ala hazarin min ha kulla waƙatin za yi zama a kowane lokaci suna jin tsoron tsayuwan ƙiyamun amma kin san sanda za a yi abin zai zama da me da sauki amma ba ki sani ba yau ne gobe ne jibi ne gata ne oho ne misali zuwa da ne mu na bayyana muku cewa rana kaza za mu rufe tafsiri yanzu kowa tana lissafin saura kwana nawa na an sani mun gano wannan da kyau ku amma da a ce na yi shiru da bakina za a yi ta zuwa a yi ta zuwa siran da zan rufe ne kwatsam kawai sai daji kawai ina jawabin rufe tafsiri wannan ya fi mamaya kina sa ran kin ce gobe ko akwai takardun da nake son rubuta wa malam sai gije ne bam ina fatan gun gano wannan da kyau to Allah madaukakin sarki da ya rufe al'amarin kiyama to al'amarin kullun yana zuwa wa mutane ne a tsorace a firgice a razane to yaushe ne gobe ne jibi ne gata ne wallahi ba sani ba kun gano wannan misalin kiyama ai misalin ranar mutuwan mutum ne imam malik imamu darul hijira ya ce ya yi mafarki ya ga malakul mauti mala'ikan ɗaukar rai a lokacin da ya wannan mafarki ya ga malakul mauti mala'ikan mutuwa ya ce ni ne mala'ikan da ke ɗaukar rai sai imam malik ya ce allahu akbar kaga kuwa ina da wata tambaya guda ɗaya da ta shige man duhu sai malakul mauti ya ce wace ce tambayanka kuwa malam sai ce ina son in san ran da zan mutu ne sai mala'ikan mutuwa sai mai haka ya daga mai yatsun shi biyar kuma ya wara su sai ga mala'ikan yana ja da baya yana ja da baya can sai ga ya bata kun ga da farko imam malik san da mala'ikan mutuwa ya ce gashi bai tsorata ba kun gano wannan da kyau ku domin in ya zo ɗaukar ran shi ne mai amfanin tsoro waka atil waƙi'a mai aukuwa ta riga ta auku ai to amma da ya nuna mai haka bayan tambayin da ya mai wannan sai ta da hankalin imam malik saura minti biyar ko kwana biyar wata biyar ko shekara biyar wanne ciki biyar dai kun gano wannan da kyau ko? a'a ai garin allah na wayewa sai ya lula sai gidan malamin shi muhammadu dan sirina shi ana ga ta mala hankali na tashi yake ala muhammad dan siri ne ce me ke faruwa sai ma mala ya ce mashi ai mafarki ne na yi na ga wani mutum ya ce man shine malakul mauti ne mai tambaya cewa to in kai ne mala'ikan mutuwa yaushe ne ni zan mutu ai kawai mala'ikan wai sai nuna ma yatsu biyar haka to hankali na ya tashi shekara biyar wata biyar ko kwana biyar awa biyar yake nufi ko minti biyar abubuwan nan sun rikice ma na dai ga mun wuce minti biyar mun wuce awa biyar abin da ya rage kwana biyar wata biyar ko shekara biyar tambaya nake yi a fassara ma mafarkin nan to shine malam muhammad dan siri ne ce dubba daya ayye maka ishara ne kai mai ɗaya daga cikin tamboyi guda biyar wanda babu wanda ya san su sai Allah mun gano wannan da ke ko domin Allah ne inda hu ilmu sa'a sanda za ta da kiyama tana wajen waye tana wajen Allah ne wainar zulul gaisa Allah shi ke saukar da ruwan sama ba wanda ya san adadin ɗigo nawa ne Allah zai saukar ba wanda ya san ɗigon a ina zai sauka wa zai amfana da wannan ɗigon kuma lita nawa Allah maɗaukin sarki ke saukarwa ba wanda ya san wannan sai Allah kun ji na biyu ko sannan waye alamu ma fil arham Allah ne kadai ya san abin da ke cikin mahaifa da man fil arham ya ce sai bature ya ce ni ma na sani namiji ne ko mace amma ma ya ce musulmi ne kafiri ne dan aljanna ne dan wuta ne talaka ne mai arziki ne yaushe zai mutu yaushe zai samu kaza me zai ci me zai sha yaushe zai zauna a ina da kaza da kaza ma ba wanda ya sani sai Allah kun gano wannan da kyau ko sannan wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamut ba wata rai wacce ta san a ina ne za ta kwanta ta mutu kun gano wannan da kyau ko wa ma tadari nafsun ma za ta ksibu gadan ba wanda ya san gobe sai in banda Allah in ko ka sani mawaki ya ce maganka Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi ne Allah maɗaukin sarki ya nufin zai ɓoye kiyama ba wanda ya santa in ba shi ba domin ya zama abin tsoro da firgici da mutane wa kanu ala hazarin min ha kulla wakatin domin al'umma su zama kullum suna taka tsantsan dangane da kiyaman nan a kowane lokaci ana fahimtar wannan da kyau ko shine Allah maraukin sarki ya ce litujza kulli nafsin bima tas'a Allah ya kintsa lahira ne ya tattali kiyama ne ya shirya ta a bisa tsarin da yake so saboda duk wani wanda ya aiki ko ya aikin yake Allah maraukin sarki mai sakamako daidai da abin da yayi shi yasa yace tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah madaukin sarki shine wanda ya halicci mutuwa bayan an mutu kuma ya halicci mai rayuwa ba don komi ba sai dan Allah madaukin sarki ya jarraba ku ya ga waye zai yi aiki mai kyau saboda ran tashin alkiyama ya ɗibi kyakkyawan sakamako wajen Allah Allah madaukin sarki ka sa mu dace kamar yanda ne ishara a jiya da cewa da izinin Allah yau in muka zo to za mu ɗan tattauna kaɗan dangane da abin da ya shafi ashiratu sa'a to amma ba wai za mu tattauna ashiratu sa'a ne kamar yadda ake gayyatan wa'azi ana magana kan sharuɗan tashin alkiyama a ce da kaza da kaza da kaza da kaza ba mu abin da za mu tattauna shine a kasamu ashiratu sa'a karkasuwansu kine idan aka ce karkasuwansu ba komi ne za mu zo mu faɗi ba kenan za mu ɗan tsinci wasu daga ciki ne cikin ƙanana daga cikin matsakaita da kuma daga cikin manya sai mu ɗan tattauna a kansu ana fahimtar wannan ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin dukkaninmu nan ai mun san shahararren hadisin jibrilu ko idan aka ce hadisin malaika jibrilu duk yan islamiyya ma sun haddace shi kusan da ka suke karanto shi a ce an amirul mu'minina daga sarkin muminai abu hafsin umar bin al-khattab radiyallahu anhu haka ne yace bainama nahnu julusun haka ina son karanto da haddana ne yan islamiyya ku taya ni wata rana muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama istala alaina rajulun ai sai wani mutum ya bullo mana kwatsam suna zazzaune ta sama ya sauko ko ko ya keto dama ne ko hagu kawai istala alaina rajulun shi ga wani mutum ya bullo mana shadidun bayadu siya tufafin shi farare ne kar yanzu wanda ke ba da labarin nan mutum ne mai kan gado mutum ne mai tsinkaye mutum ne mai saiti kuma wannan alama ne daga cikin alamun cewa shi mumini ne domin a karatun da muke a cikin akhlaqus salaf mala ya kawo mana cewa mumini shine wanda yake da zurfin tunani da zai lura da abubuwa ya fiffitar da ababen amfani cikin abin da irin shi gani da abin da zuciyan shi take saka mashi da zancen DJ da kunnin shi ai mun yi wannan bayani a jiya ko to sayyidina Umar ya gano kai ji mutumin nan ji tufafin shi farare kar lalle alaman ba dan garin nan bane inda dan garin nan ne ya kamata mu san shi in ko ba dan garin nan bane ba zai yi keto tafiya mai nisa a cikin sahara ga zafin rana dole za ga alaman zufa a wuya hammata kun gano wannan da kyau ku kuma in yi zufa to kuma kura za a kwaso na me iska za ta kwaso koran sahara za ta buɗa mashi ba ta yadda za a yi tufafin shi su zama farare kar haka kun gano hikima shadidun bayadu siya sannan shadidu sawa da sha'ar kan shi baki sitik kamar yanzu yanzu nan ya fito daga wajen gyaran gashi ba zai yiwu ba in baƙo ne dole sai an ga kan shi ya budu-budu da koran sahara in kuma ɗan garin da neman san shi sai ce layura alaihi atharu safar ba wani alamun tafiya tare da shi kafan shi ta yi ƙura ko zufa a jikin shi ko alamun gajiya ko alamun yunwa duk waɗannan abubuwan babu kuka kenan cin da suka ga wannan ya kamata za su ba da attention ɗinsu a kan shi da kawai ya shigo sai ya tsatsallake mutane hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana zuwa bai zame ko ina ba sai ya zauna gaban annabi fa asnada rukubataihi ila rukubatihi sai ya hada isnat ya hada gwiwa ruwin shi da gwiwa manzan Allah da ya zauna annabi yana zaune ya miƙe kafa ya lankwashe shi ma sai ya zauna sai suka hada gwiwoyi wawa da a kafaihi sai shi mutumin ya ɗaura tafukan hannun shi ala fahizaihi a kan cinyoyin shi shi mutumin ba cinye manzan Allah ba sau da abdamir wannan wakilin suna wawa da a kafaihi ala fahizaihi ya udu ila الرجل لأنه هو أقرب مذكور لأن الضمائر يعود إليها في الغالب kun gano wannan da kyau ku? faƙala ya muhammad a'a su hana cewa ya muhammad ga wani ya zo kama san shi a shi to kuma ka san shi ba sai ka ce rasulullahi ba sai ce akhbirni an kaza wa an kaza sayyidina umar ya ce ajibna lahu mutumin nan mamaki yake bamu yas'aluhu ya zo yana tambayin shi sannan me wa yusaddiquhu kuma yana tafe yana gazgata shi abin ya ba su mamaki duk da ya gama tambaya akwai ɗaya da na aji sai kama hanya sai ya tafi sai annabi ci ku je ku kira shi suka fita suka zaga sama ko ƙasa shiru babu shi sai annabi ce hadha jibrilu ja'akum yu'allimukum dinakum ai malaika jibrilu ne zuwan da yi din nan ya zo ne don ya sanar da ko addininku mana an zo ta jididi ne an zo aimi a jaddada ne to me jaddada shi ne matashiyan farko malice sun makala jibrilu alaihi salam cin da yanzu mun san wanda ya bakunce su ɗin to bari mu kira shi da sunan shi sai jibril amincin allah su tabbata gare shi ce mata sa'a a ruwayan da kuka sani a cikin arba'unan nawai sai ce mai akhbirni anisa'a ka bani labari dangane tashin alkiyama qala sai annabi ce mal mas'ulu an habi a'lami min as-sa'il a ai mai tambayan bai fi wanda ake tambaya sani ba da za a baya ba kana tambaya na kana nuna man ka sani ba domin ka tambaya sai ka ce me sadaqata kai gaskiya ko to wannan ai baka sani ba ballantana ka tambaye ni ni in sani ma'anan wannan annabi yana masahabai ishara ku da kuke gindin maganin ma ba ku sani ba ballantana mu kuna gane wannan ku da kuke kusa da bakin abin kuna dab da Allah sai in kun sani ne ku zo ku sanar da mu oho baka dai sani ba sai annabi ce wasa akhbiruka an asharatiha amma zan baka labarin wasu daga cikin sharuɗanta yanzu daidai wannan wajen me ma'anan shi don kusa na sha faɗa shi ɗalibin islamiyya ba malami ba ne ana koya mai karatu ne ba ilimi ba yanzu ne muke ran za a koyar da ɗaliban islamiyya ilimi jama'a amma yawancin shekarun da suka wuce baya ana koya masu karatu ne kawai ana ɓata masu lokaci a iska yanzu ne za a koya masu ilimi yanzu ɗalibi a makaranta tintini an koya mai wannan hadisa amma bai san ma'anin shi ba da za a ce mai hadisa yake karantarwa shi bai ma sani ba amma da za a ce karanto har ƙarshe sai ya ce rawahu fulano sau da tsaban karatu amma kuma babu ilimi shi ko annabi cewa yi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini duk wanda Allah yake nufin shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini kun gane wannan ko to ma'anan wannan wajen ana lastu a'lamu minka ai da kake tambaya na ni ba na fi ka sani bane kun gane wannan da kyau ko wa anta tajhaluha ai kai ma yanda kake tambayan baka sani ba ko tabbas baka sani ba ni ma ban sani ba wa nahnu fil jahli sawa ni da kai mun yi anko wajen rashin sanin dangane da hakikanin sanda za a tashin alkiyama fa'iza lam a alamuha in ya zama ni ban sani ba wa anal mas'ul kuma ni ne malamin da ake tambaya ake jiran in yi jawabi a gamsu fa'anta min babi aula Allah ta alamuha kai da kake tambaya kai ne ka fi cancantan a ce baka sani ba wa'anta tas'al kai ke tambaya shine mal mas'ulu an ha bi a'lamu min as-sa'il yanzu kun ji abin ya fito karara ko to ilimi kenan qala jibril sai malaika jibril ya ce wa ma alamatuha to menene alamomin tashin kiyama wa fi lafzin a wani lafazi ya ce wa ma asharatuha shine lafazin arba'un nawawi ko menene shar abin nan asharat shimfida da sharan bagenta jam'u shartin jam'i ne na shart sai zama asharat wa huwa alamatu alamatu kwaya ɗaya kenan alamat shi kuma sai zama jam'i kenan wa fi riwayatin qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wani ruwaya na wannan hadisi annabi sai ce wasa ukhbiruka an asharatiha da sannu zan maka jawabi dalla-dalla dangane da sharuɗa da shimfiɗa da sharan fage na tashin alkiyama. Omin fa'idati ardul alamat, malice yana daga cikin fa'idan kwararo waɗannan alamomi an yi tadabbaran nas, su ne mutane su yi dabburi su lura da kyau su fahimci yadda alamomin tashin kiyaman nan suke. Kun gano wannan da kyau ku? idan ka fara ko kika fara gani da jin waɗannan alamomi ko to ke san an kusan hora ma duniya tashi kun gane ko kina fara gani da ji ki fara hada inaki inaki wallahi al'adun tun da wuri don an kusa a ce sun wara ta kuri ayin da makaranta Allah ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujiza kullu nafsin bima tas'a malaman da ke mana karatu ta yi saɓi zarci kun gano wannan da kyau ku amma mun ba ta uzuri saboda me yau ta fara ku akwai kwarjini akwai ba sabon ba akwai kaza akwai kaza Allah ya sa mu dace qala ba'du ahli al-ilmi mala yace wasu daga cikin malamai masana suka ce ma'ana a kadu ukhfiha a kadu azhuruha iris in bayyana ta min babu tadat ma'ana ban yi nufin bayyana ta ba nufina shine in ɓoye ta ba wanda ya santa yas'alunaka ka annaka khafiyun anha suna yawan tambayan annabi dan gane da tashin alkiyama wai kamar annabi ya sani ne ya ɓoye masu shine karshe Allah ya ce la yujalli hali waqtiha illa hu ba wanda aka yi mai tajallin sanin sanda za a tashin alkiyama sanin hakikanin ran da Allah zai rugurguje duniya ne ta da kiyama Allah ne kaɗai ya sani faqulat fis samawati wal ard halittun da ke cikin sama al'amarin sanin sanda za a tashin alkiyama ma yi nauyi a kansu haka wanda suke zaune a ƙasa ƙarshe dai Allah ce la ta'tikum illa baghta ai kiyama ba za ta zo ma al'umma ba sai a ke ba a shirya ba kawai sai dai ki ji Allah madaukin sarki ya sa an busa kaho daga nan kuma sai kiyama kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba in an je kiyama ita ce khafidatun rafi'a wasu da kuke ganin su manya a duniyan nan kuna ganin su daraja da martaba kuna kaddara su kiyama sai ta mai da su wulakantattu tozartattu kaskantattu waɗanda kuke ɗaukansu ba su isa ba ba su kai ba ba kowa ne su ba kiyama kuma sai ta mai da su su an manya Allah ka sa muna cikinsu kun gano wannan da ke ku shi sa mutum kake wulakanta shi duk yanda yake mutum ba shi darajar da Allah madaukin sarki ya bashi da ya ce wala kada karramna bani adam karrama shi aje shi a mahallin shi amma in kin ki to billahi alazim za a zo an tashin alkiyama mai yiwa ya fi ki daraja a wajen mai duka Allah maɗaukin sarki ka sa mu ta cikin daraja nan gane tashin alkiyaman nan a hadisi annabi ya ce fi hamsin la ya'lamuhunna illa Allah ita kiyama tana cikin ɗayan abu biyar wanda waɗannan ababe biyar ba wanda ya san su in ba Allah ba ai hazil khams ista'thara Allah bi ilmuha ai waɗannan ababe guda biyar Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ya barwa kanshi saninsu kun gano wannan da kyau ku shine inna allaha indahu ilmu sa'a kun ga Allah maɗaukin sarki shi kaɗai ne wanda yake da ilimin tashin alkiyama yaushe a wani yanayi a wani sa'i za ta da kiyama ba wanda ya sani sai Allah wa yunazzilu al-ghayth Allah madaukin sarki shike saukar da ruwan sama wa ya'lamu ma fil arham Allah shi ya san abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada ba wata rai wacce ta san abin da za ta yi gobe wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu ran da ta san a wani ƙasa a wani waje za ta mutu inna allaha alimun khabir Allah madaukin sarki masani ne mai ba da labarin faruwan komi a bisa yadda yake faruwar ita wannan aya murga mun yi bayani a kanta ita ce aya ta ƙarshe a cikin sautu lukuman aya ta 34 murga mun yi bayani don gani da ɓangarorinta a jawabin da muka yi a baya sanda muka ɗauko mafarkin annabi imamu malik imamu darul hijira mala ya ce wasu rufi kaulihi ta'ala kun ga a cikin wannan aya akwai wani sirrin magana da Allah madaukakin sarki ya faɗi yanzu ke san sirrin a ɗauko sirrin a fayyace a bayyana maki to shine an karantar da ke ilimi wannan sirrin shine wa mata dari kun ji Allah ce wa mata dari